بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة في الدلالة على الخير وعلى خير نعم نعم والدعاء إلى هدى أو ضلالة نعم قال الله تعالى وادع إلى ربك وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال تعالى ولتكن منكم منكم أمة يدعون إلى الخير
نعم باب في الدلالة على خير wannan babi yana bayani dangane da addilalati alal khair wato shiryaswa wato mutum ya nuna wa bayin Allah hanya ta alkhairi su je su aikata ladan da mutum yake samu idan ya yi haka ya ga wani aiki na alkhairi ya kirayi bayin Allah akan su aikata wannan aikin na alkhairi yamma ko saboda shi baya da damar da zai aikata ko kuma shi baya da ƙarfin da zai aikata wannan aikin na alkhairi wadda'i ila hudan aw dalala sannan kuma wannan babi zai yi bayani dangane da abin da ya shafi waɗanda suke kiran bayin Allah zuwa ga hanya wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bar sahabbai a kanta wanda sahabbai suka bar armajiransu a kai tabi'ai wanda tabi'ai suka bar na ƙasa da su a kanta. au dalalatin ko kuma yake kira zuwa ga hanya wanda take gurɓatacciya hanya wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya yi kashedi akan hawa kanta hakanan sahabbai sun yi kashedi akan hawa kanta hakanan tabi'ai sun yi kashedi akan hawa kanta ƙwala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wad'u ila rabbik wato ka yi kira zuwa ga Ubangijinka subhanahu wa ta'ala. Wannan ayar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya koro ta yana bayani akan ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam da kuma dai abubuwa da ya haɗu da shi bayan hijira da sauransu. Allah ya ce, Innan ladhi farada alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad, Qur rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dalalin mubin, wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik, fala takunanna zahiran lil kafirin, wa la yasuddunaka an ayati Allahi ba'da idh unzilat ilayka. Wadu ila rabbik. Wato kadda mai kangewa ya kange ka gabarin isar da ayoyi na Ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan an saukar da su zuwa gare ka. Wadu ila rabbik wato ka yi kira zuwa ga Ubangijinka. Malamai suka ce kira zuwa ga Ubangiji a nan shi ne wadu ila ibadati rabbika wahdahu la sharika lahu. Wato ka yi kira zuwa ga bautar Ubangijinka shi kadai ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai shi. ma'ana wadu ila tauhidihi wa ibadatihi wala takunanna minal mushrikin kadda ka kasance daga cikin masu hada bautar wani da Allah sune waɗanda suke mushrikai to wannan gaba ta wadu ila rabbik tana nuni akan cewa ya kamata ashe bayin Allah musulmai waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya damka muhimma ta da'awa a hannunsu to ya kamata su dinga yin da'awa ko da a gurin da ba za a ji wannan da'awar ba ne saboda la'alla wani ya zo hucewa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuface shi da shiriya ta dalilin wannan da'awar da kake ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya shiryar da shi din sannan kuma duk yanda ya zamanto ko da wannan tunatarwa din ba za ta amfana ba to akwai buƙatar ka dinga yi wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace ya muhammad ud'u ila sabili rabbik wato kayi kiran bayin Allah zuwa ga tafarkin ubangijinka zuwa ga addini na ubangijinka bil hikma wato wannan kiran da zaka yi musu zaka yi musu kira ne bil hikimati da hikima wal mau'izatil hasana da kuma wato galgadi wanda yake kyakkyawa to wannan ayar kamar yadda al-Imam Abu Abdullahi al-Qurtubi wato cikin tafsir ɗinsa al-Jami'u li ahkamil Qur'an a ƙarƙashin ayar wannan yace wannan ayar wato makkiya ce an saukar da ita ne lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato yana zaune a birnin makka lokacin da an kulla yarjejeniya ta zaman lafiya tsakankanin manzan allah sallama da waɗanda suke mushrikai to sai ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce shi da ya yi kira zuwa ga addini na musulunci addini na ubangiji subhanahu wata'ala da tausasawa da hikima da usulubi wanda yake mai taushi usulubi wanda yake shara-shara wanda babu kausasawa a ciki babu tsanantawa a ciki to wannan ayar tana jan gezarta har ya zuwa ranar tashin alkiyama ga dukkan da'i wato dukkan mutumin da zai yi da'awa idan zai kirayi bayan Allah waɗanda suke al'usatu ne waɗanda suke masu saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ne waɗanda sun karkacewa hanya wanda take miƙaƙiya to akwai umarni a cikin wannan ayar akan yayi kira zuwa gare su zuwa ga addini na Ubangiji subhanahu wata'ala da hikima shine billin wa adamit ta'nif wa adamil khashuna da sauransu waɗansu daga cikin malamai irin su al-Imam Abu Ja'far ibn Jariri na Tabari Ubangiji subhanahu wata'ala ya ji kansa da rahama cikin littafinsa tafsiri Jami'ul Bayan an ta'wili ayil Qur'an yace udu ila sabili rabbika bil hikma wato kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikmati wato da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar a gare ka na alqur'ani da kuma sunna wannan ita ce hikima din abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar a kanka na alqur'ani da sunna to kai kira zuwa gare zuwa ga addini na ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi wal mau'izatil hasana sannan kuma ka yi amfani wato da tsawace-tsawace wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi ta yi wa bayan shi a cikin alkur'ani da kuma buga misalai ga al'ummu waɗanda suka shuɗe waɗanda suka fanɗare suka lalace ga yanda wato ƙarshensu ya kasance duk annabawan da suka zo su waɗanda suke mutanen kirki daga cikin al'ummarsu su suke tsira tare da waɗannan annabawa ɗin amma duk waɗanda suka karkace wa hanya suka rena wannan annabin to ga yanda ƙarshen su yake kasancewa ƙarshen baya yin kyau shine wal mau'izatil hasana da galgadi wanda yake kikkiawa wa qala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ubangiji yace wa ta'awanu wato ku taimaka wa junanku liyu'in ba'dukum ba'da wato sashen ku ya agaza wa sashi sashen ku ya taimaka wa sashe alal birri wato akan aikata ayyuka na alkhairai akan aikata abubuwan da aka umarce ku da ku aikata su tauhidi ne sallah ce zakka ce azumi ne wato silatul arham ne siyamu ramadan siyamu tadawu'i yawmul khamis wa yawmul ithnin da sauransu wannan ana ce da shi albir wattaqwa sannan kuma ku agaza wa junanku akan kiyayewa dokoki na ubangiji subhanahu wata'ala shi kuma waɗansu daga cikin malamai suka ce shine barin dukkan abin da ubangiji tabaraka wata'ala ya yi hannun hawa kan shi dukkan abin da Allah ta'ala ya yi hani akan a aikata shi to ku agaza wa junanku akan ku guji wannan abin kadda ku aikata shi shan giya ce ku guje ta wato duka hanyoyin da za ku ku ga cewa kun agaza wa junanku akan an daina shan giya to ku yi kokari ku yi wannan a daga farashin wato yanda ake sayowa giya wanda zai sayo giya wato a dora mai kudin da idan ya biya in ya zo shi ba lallai bane bayan Allah su siya saboda abin yayi tsada sosai a kulle duk wata kafa da aka san cewa idan aka shigo ta giya da wannan kafar za a same ta da arha a rage wannan sosai ya zama to an matse lamba a bangaren abin da ya shafi wannan hanya haka bangaren abin da ya shafi sace-sace ya zama to ana ɗaukar doka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni akan ta ga dukkan waɗanda suka yi sata hakanan ɓangaren abin da ya shafi zinace-zinace duk wanda ya yi zina a tsaye da hukunci na ubangiji subhanahu wa ta'ala a kai shi haka ɓangaren cin dukiya wanda take ta riba hakanan ɓangaren cin dukiya wanda take ta maraya haka ɓangaren mutum ya jefi mace wanda take mutumniyar kirki ya jefe ta da cewa fasika ce lalatacciya ce don kun ganta da hijabi kada wato ta burge ku wa'annan masu hijabun nan sun fi waɗanda ba sa sa hijabi kaza da kaza to haka waɗansu daga cikin malamai suka ce to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce da albirru da attaqwa kalimatani ne mutaradifani wato kalmomi ne guda biyu waɗanda suke mutaradifai wato ku taimaka wa junanku alal birri wato akan aikata ayyuka na alkhairai da kuma kiyayewa dokoki na Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku agaza wa junanku akan saba wa ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma ketarewa iyaka dukkan abin da ya zama saban Allah ne to kada ka bada gudunmuwarka ko da ta sisin kwabo ce kadda ka ba da gudunmuwarka ko da ta shawara ce kadda ka ba da gudunmuwarka ko da ta takfirus sawad ne kadda ka ba da gudunmuwarka ko da ta kaza ce kadda ka ba da gudunmuwarka ko da ta kaza ce saboda taimakawa bayin Allah ne akan saba wa ubangiji subhanahu wataala dukkan gurin da ya zamanto ba kyakkyawa bane idan ka tafi to kadda ka yi kokari ka je kar ka ce baka ba da ko biye aka kai ka ba ko ka shiga a'a saboda idan ka shiga ka zamanto ka ƙara wa mutane yawa kana ɗaya daga cikin waɗanda za a ce an ganka a wannan gurin ko da baka ba da ko biye ka shiga ba wa ƙala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce waltakun minkum ummatun ya da'una ilal khair wato litakun minkum ummatun a samu wani kaso a samu wata jama'a daga cikinku ya ku wannan al'umma Muhammadiyya, wanda ya du'una ilal khair za su dinga kiran bayin Allah zuwa ga alkhairi, shi ne za su dinga kiransu zuwa ga alƙur'ani suna ta ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam, sannan kuma su dinga yin umarni da kyakkyawan aiki su dinga yin hani ga mummunan aiki, wa ula'ika humul muflihun. wato wannan al'umma ta zamanto ita ce khaira umma wato saboda umarni da kyakkyawan aiki da take yi da hani da kuma mummunan aiki Allah ta'ala ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun to a cikin wannan ayar da Allah ya ce waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhair akwai nuni zuwa ga cewa ashe addu'at ila alhaqi wato masu kira zuwa ga alqur'ani da sunna waɗanda suke kira zuwa ga abu Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallam sune afdalu lil umma sune mafifita a cikin al'umma walidha mayyazahum bizikr saboda haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ware su a cikin al'umma ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ambato ya ce wani takun minkum ummatun ya du'una ilal khair na'am wa an abi mas'ud aqubata bin amri nil ansari al badri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi rawahu muslim na'am وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه حديثي أن أمسوشي دق بابا مسعود شيني عقبة أن أمر الأنصاري mutumin Madina albadari wanda ya zauna a nan badar unguwa ta badar inda aka gwabza yakin badar tsakankanin musulmai da mushrikai Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili, dukkan wanda ya yi shirye, dukkan wanda ya yi nuni a kan katafaren alkhairi, to yana da kwai lada kwatamkacin ladan wanda ya aikata wannan alkhairi. Wannan hadisin ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam yana shirye-shiryen zai fita yaƙi abu mas'ud yana zaune sai ya ce ya ce sai wani mutum ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faƙala inni ubdi'a bi fahmilni faƙala ma indi faƙala rajulun ya rasulallahi ana adulluhu ala man yahmiluhu فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله wato wannan mutumin Abu Mas'ud yana zaune a wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda Allah yana shirye-shiryen zai fita yaƙi sai wani daga cikin sahabban shi ya zo ce ya rasulullahi abin hawa na wanda nake hawa in tafi yaƙi akan shi ya rasu ka sama mun abin hawa a fita yaƙin nan tare da ni manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ba ni da abin da zan baka ɗan uwa ba ni da abin hawa wanda zan baka wanda za ka tafi wannan yakin tare da shi a kan shi ka yi haƙuri shikenan wani mutum yana zaune a wajen ma'aiki alaihi salatu wassalamu shi kuma ya san wane yana da kwai wato dawakai da raƙuma wanda ya shirya su saboda fita yaƙi ce ya rasulallahi ana adulluhu alaman ya hamilu ya ce ni na san wanda zan kai shi akwai wanda zai ba shi akwai wanda idan muka je da abin hawa ɗin zai fito daga gidan shi da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to man dalla ala khairin dukkan wanda ya yi shirye dukkan wanda ya yi nuni akan alkhairi to falahu mithlu ajri fa'ilihi ma'ana falahu ajrun yana da kwai lada ka ta fari mithlu ajri fa'ilihi kwata mukacin ladan wanda ya aikata wannan alkhairi wato wannan yana nuni akan cewa wato ka nuna wa mutane hanya ta alkhairi su aikata to duk lokacin da suka yi aiki a wannan hanya ta alkhairi to za su samu lada ka ta fari kuma hakanan kai ma wato za a saka maka lada a cikin skelinka yana daga cikin as-sadaqatul jariya kaga waɗansu suna sakaci to ka nuna musu hanyar da za su bi don su haddace alkur'ani to duk wanda ya aiki da wannan hanyar da ka nuna to ubangiji subhanahu wa ta'ala zai dinga zuba maka lada a cikin wato sikelinka sannan kuma kai dama ka bi ta wannan hanyar ka ga waɗansu suna so su haddace wani abu wato ka nuna musu hanyar da idan suka bi za su haddace shi da kyau to wannan duk wannan wanda ya aiki da wannan hanyar to Allah subhanahu wa ta'ala zai baka lada a kai kaga waɗansu suna buƙatar ruwa ba ka da kuɗin da za ka haƙo musu ruwa amma ka kirayo wanda zai haƙo musu ruwa ɗin wani mawadaci mutuminka abokinka abokin arziki da zai ya tona musu ya musu forage ko ya musu bawul da sauransu to Allah subhanahu wa ta'ala zai baka wato lada kamar yadda ya baiwa shi wanda ya tona ɗin lada kaga waɗansu suna buƙatar makaranta wato ka zamanto wasiƙa tsakankaninka da alhaji da su waɗannan masu buƙatar makaranta aka gina waɗannan mutane makaranta to duk wanda zai yi karatu a cikin wannan makaranta da duk wanda wato malami ne zai zo ya karanta aya ta alƙur'ani da yaran da za su haddace alƙur'ani su haddace sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wato duk wani kaso da alhaji zai samu ka sani tun da kai kai ne wasiƙa kai ne sababi to kai ma sai Allah subhanahu wa ta'ala ba ka lada ba za a ce ba a gutsuro daga na alhaji a zuba maka a kowa nashi daban kuma ba lalle ba ne yadda za a baiwa alhaji a baka amma dai kai ma dai za ka samu lada saboda wannan alkhairi da kai hanyoyi na alkhairi da yawa ga sunan duk wanda ya shirya a kansu to yana da kai lada ko tamkacin sa haka nan wa man dalla ala sharri falahu ithmun mithlu ithmi man fa'alahu dukkan wanda ya shirye akan aiki wanda yake na lalata akan wani sharri za a aikata wani sharri shi ya kawo wannan fikira din akan ayi wannan abu to ya sani yana da kwai laifi kwata mukacin laifuffukan waɗanda suka aikata wannan lalata din saboda shi ne ummul khaba'is din shi ne farkon wanda ya kirkira wannan lalatar a wannan guri to ya sani cewa akwai kaso nashi bayan ya rasu yana kwance a cikin kabarin shi wato waɗannan abubuwan da za a yi ta aikatawa na taɓargaza na lalata to ya sani za a dinga zuba mai wani kaso shi ma a cikin wato kwantikin shi na lahira na'am wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم
wa an abi hurairata radiyallahu an hadisi daga abu huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi shine abdurrahman ibn sakhar abu huraira ya ce haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man da'a ila hudan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan wanda ya kira bayin Allah dukkan wanda ya kirayi mutane ila hudan zuwa ga aiki wanda yake na alkhairi ya kiraye su zuwa ga shirye na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kiraye su zuwa ga alkur'ani zuwa ga sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ga wani abu yan uwa mu zo mu aikata kaza din nan to kana lahu min al'ajar ya kasance yana da kwai kana lahu min al'ajri mithlu ujuri man tabi'ahu kwatamkacin ladaddakin waɗanda wato suka yi aiki da wannan shawarar tashi suka yi aiki da wannan da'awar tashi ya tabbata a gare shi na lada shi ma kamar yadda waɗanda suka aikata wannan aikin na alkhairi da fikirarsa da ya zo da ita to za a ba shi lada kwatamkacin nasu wato in mutum dubu suka amsa wannan fikira ɗin tashi to ya zama zai zamanto duk lokacin da waɗannan mutanen dubu suka aikata in mutum ɗaya daga cikinsu ya aikata aiki yana kwance a gida to shi ma sai ya samu kaso na lada in dukkansu suka aikata wannan aiki yana kwance a cikin gida sai ya samu kwatamkacin ladansu duka wato haka ya kamata duk wanda yake so ya samu yawan wato hanyoyi na alkhairi baya da kuɗi to akwai hanyoyi da dama na alkhairi wanda idan ya yi amfani da su zai ta saka wa kanshi lada a cikin sikelin shi kafin ya koma ga Allah kuma bayan ya koma ga Allah zai ta dinga ganin lada yana ta gudana wato a cikin sikelin shi yana kwance a cikin kabarin shi shine ya dinga aikata ayyuka na alkhairai ya dinga kiran bayin Allah zuwa ga hanyar da za ta zamanto tsira ce a gare su a wannan gida na duniya ta zamanto kuma tsira ce a gare su a gobe kiyama la yanqusu zalika min ujurihim shay'an zalika wannan dimbin lada da za a dauka a baiwa shi wannan adda'i wanda ya kira zuwa ga wannan shiriya din la yanqusu shay'an ba zai tawaye komai ba ba zai rage komai ba min ujurihim daga ladaddakin su waɗanda suka aikata wannan shiriya din waɗanda suka aikata wannan aikin na alkhairi ba za a rage musu komai ba a ce to tun da dai ba fikirar ku bace ba ku bane kuka yi tunani kuka aikata wannan aikin malam wane ne ya kiraye ku kuka aikata to dole za a cira mishi wani kaso daga cikin ladan naku wannan irin dai kaman ka kawo mutum kwangila ka ce to tun da dai ni na samu maka huddani a idan ka kawo kwangila daga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala shi zai hudda ka kuma shi zai hudda wanda ya aikata wannan kwangila ɗin ba ruwan shi da cewa wanda ya aikata kwangila ba tunanin shi bane ya zo ya aikata ta tunda da har ya aikata kuma ya aikata dan Allah to Allah subhanahu wata'ala zai bashi katafaren lada mai girma sannan kuma kai ma Allah zai baka katafaren lada mai girma saboda nuni da kai akan aikata aiki na alkhairi ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم ومن دعا إلى ضلالة dukkan wanda ya yi kira zuwa ga bata ya yi kiran bayin Allah zuwa ga wata hanya wanda take tashar holiya hanyar da Allah tabaraka wa ta'ala baya maraba da ita hanyar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi Allah wada da ita hanyar da sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu da tabi'ai da atba'u tabi'ina sun kalkade hannayensu daga wannan hanyar to kana alaihi min al-ithm mithlu athami man tabi'ahu wato kwatamkacin laifuffukan waɗanda suka amsa wannan gayyatar tashi to ya kasance a tattare da shi shi wannan wanda ya kiran zuwa ga wannan bata din wato dukkan wanda ya zamanto shine wakili wato na aikata wata barna ya zamanto shine wakili na gayyatowa shaidan zuwa ga unguwar mutane ko zuwa gari na mutane ko zuwa ga jiha ta mutane ko zuwa ga ƙasa ta mutane to ya sani a kullum duk lokacin da za a aikata wannan lalatar da shi ya kawo wato ya kawo wannan takarda ta kwangila ta aka samu aka yi ta to ya sani a kullum za a dinga rubuta mai laifi sawa'an hayyan kana au mayitan da ransa ko kuma ya koma zuwa ga Allah saboda duk abin da bawa ya aikata kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani wato rubuce shi aiki ba wani abin da za ka aikata mai kyau ko maras kyau wanda ba tare da an rubuce shi ba komai a rubuce yake Allah ta'ala ce alam ta'alam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna zalika fi kitabin inna zalika 'ala Allahi yasir ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم wato da sauran ayoyi wanda suke nuni akan cewa dukkan abin da bayi suke aikatawa wato a rubuce yake kyakkyawa ne ka aikata to ka sani za ka haɗu da sakamakon shi i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir duk abin da ka aikata kalka yi tunanin cewa wani bai gani ba lokacin da na aikata wannan aikin na alkhairi akwai buƙatar in kiraye shi in gaya mai a waya kalka yi tunanin cewa wannan aikin da na aikata na lalata su wani da wani da wani ba su gani ba yana nan a cikin kariya ta Allah subhanahu wa ta'ala to shi wanda kake tunanin cewa bai ganin ba aikin naka kyakkyawa da zaka kiraye shi ka faɗa mishi ko shi wanda kake cewa bai ganin ba aikin naka mummuna da ka ɓoye mai to ba shi zai baka sakamako ba Allah subhanahu wata'ala shine zai baka sakamako akan wannan aikin da kai kyakkyawa ko wanda yake marasa kyawu da haka kowa idan zai aikata aiki ya shirya ya aikata wato ya san cewa Allah subhanahu wata'ala yana ganin shi kuma Allah subhanahu wata'ala la yadhlimu mithqala dharra wato duk abin da bawa ya aikata kyakkyawa ko mun kankantar shi ko mun kaɗan ɗin shi to Allah ta'ala ba zai ce ba wannan a rabu da shi wannan ai ba za a sa shi cikin lissafi ba duk abin da ka aikata ko mun kankanta shi din yanda kake da kai girman lada a wajen Allah to ko da sallama da kai wa mutane ba za a ce ba a rage maka ladanta ko da sallama ta lokaci ɗaya barantana ta wuni guda ko ta sace guda ko ta wata guda ko ta shekara guda wato ko sallama da sauransu musafaha sakin huska ga 'yan uwanka musulmi wato kiran bayin Allah zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi yawan tako zuwa ga masallaci da kuma ɗokewa abin da zai iya cutar da mutane da kan hanya ta musulmai da sauran dai ayyuka waɗanda muke ganin su wato ba masu tsada ba ne da yawa to amma su kuma masu tsada ne a wajen Allah subhanahu wataala na'am wannan hadisi rawahu muslim al'imamu muslim Allah ta'ala ya ji kansa da rahama shi ya rawaito shi na'am وعن أبي عباس سهل بن سعد بن الساعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأوطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يبيتون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأهدي الله نعم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه قوله يذوقون أي يخوضون ويتحدثون قوله رسلك بكسر الراء وبفتحها لغتان والكسر أصف والكسر أفصه نعم وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه حديثي daga baban Abbas shine Sahal dan Sa'ad As-Sa'idi wato Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato Sahal ibn Sa'ad wanda wannan yana ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine ƙarshen sahabi wanda ya rasu a birnin Madina daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda shine sahabi wanda a Madina ba wani sahabi da ya bari shine sahabi na ƙarshe a Madina wanda duk waɗanda suke Madina a lokacin nan tabi'ai ne amma shi kaɗai ne wanda ya ga ma'aiki alaihi salatu wassalam ta yanda idan aka yi saɓani akan wata sunna za a tardo shi a garzayo wajen shi shine ya zauna da manzan Allah ya rayu tare da manzan Allah me ya ga manzan Allah ya aikata akan wannan sunna din me ya ga manzan Allah ya ce akan wannan aiki din menene sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam na banu sa'ida Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ƙala yau khaybar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ranar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu da sahabbai suka yi wa khaibar sintiri wato aka kewaye ta gabaki ɗaya idan manto ba shiga ba huta an kewaye ta gabaki ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da uɗiyannan rayata gadan rajulan yaftahu Allahu ala yadaihi lalle ne zan bayar da wannan tuta ɗin a gobe zan bayar da ita ga mutumin da yaftahullahu ala yadaihi ubangiji subhanahu wa ta'ala zai bude khaibar wato ya maida ta ƙasa ce ta musulmai ala yadaihi akan hannaye shi wanda shi zai jagoranci wato shiga wannan khaibar din shi zai jagoranci yakar yahudawan da suke cikin khaibar wanda hal ubangiji subhanahu ta'ala ya dawo da wannan khaibar ta zamanto ƙasa ce ta musulmai gari ne na musulmai wato waɗanda suke jagoranci a cikinta shugabannin cikinta musulmai ne kansiloli ministoci da sauransu duka musulmai ne yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wato wannan mutumin yana son Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma Allah da manzan shi suna san shi wato da ya ce la'udiyan nan raya ta gadana rajulan to ya zo shi da na kira wato saboda girmama shi wannan mutumin sannan kuma ga siffa ta biyu wanda shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bayar da shaida akan cewa shi yana son Allah da manzan shi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah da manzan shi suna san shi dama wato laisa sha'anu an tuhibba bali sha'anu an tuhabba wato al'amarin abin da ya kamata mu kula da shi ba wai kai ka so ba al'amarin ana son ka ko kuma ba a son ka shine al'amarin wato ko a yanzu idan mutum yana hauka akan yarinya ba wai haukar da yake yi akan ta ba za a kalla a'a ita tana haukar akan shi to idan tana haukar za a ce to eh ba laifi idan yayi hauka akan ta amma in ya zama to kamar mujis ne da barira to kaga ai akwai matsala irin yadda shi mujis yana haukar santa yana mutuwar santa amma ita kuma na nan barira tana kyamar shi tana haukar kyamar shi da kin shi hatta ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu la hajata li fi me zan yi da wannan bawan lokacin da aka yantar da ita kamar yadda yana cikin sahihain to lamarin ba wai kai kai da awar cewa kana son Allah ba wannan shine al'amarin a'a Allahn da manzon shi a ce suna son ka wannan shine babban abin da wato ake guri saboda kowa zai iya cewa yana son Allah da manzon shi amma daga baki yana tashi shi kenan raurau daga baki yana son Allah da manzon shi amma a zuciya ba shi da alaka da Allah ba shi da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi to amma idan aka ce Allah da manzon shi suna son ka to wannan kai komai ya gama maka ba wani wanda zai soke ka ba wani wanda zai cuce ka ba wani wanda zai kawo maka tangardar tafiya idan aka ce Allah da manzon shi suna tare da kai to kowa ma a ce baya tare da kai wannan shine abin da wato ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa anan kuma da Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum al-imam ibn al-qayyim al-jawzi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato yayi bayani mai kyau a karkashin wannan ayar to shikenan yace yuhibbu Allah wa rasulahu mutumin da yake son Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama su tanfi na farko kenan wa yuhibbu Allah wa rasuluhu sannan kuma shi ma Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama suna son shi shikenan da manzon Allah ya faɗi wannan kalma din sahabbai saboda kowa daga cikin su yana so a ce Allah da manzon shi suna son shi saboda kowa dama fafutukar da yake ya zamanto ya samu soyayyar Allah ya samu soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Aisha radiyallahu anha tace sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna ta dafifi ranar da manzon Allah yake gidana su yi takawa ta yi saboda neman samun yardar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda sun san a cikin matan shi ba wanda yake so kamar nana Aisha to he su yi amfani da damu su duk da aka ce manzon Allah yana gidan nana Aisha to he su yi ta ihsani a gare shi saboda sun san ita ce wanda ya fi kauna a cikin matan shi kenan kyautar da za ta biyo ta hannunta za ta fi samun karbuwa ɗari bisa ɗari sama da kyautar da za ta biyo ba a hannunta ba suke da suke ta wannan kokarin hatta matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka yi bayani suka ce wa ya rasulallahi yadda na na aisha take son alkhairi muwa muna son alkhairi ka gaya wa jama'arka ka gaya wa sahabbanka dukkan wanda yake so ya maka kyauta ba wai sai kana gidan na na aisha kaɗai ba duk gidan wanda kake a cikin iyalinka ya kawo maka za ka amshe ta to ka gani anan yace yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu shikenan fa batan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'daha wato sai sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suka kwana wato ana ta kai kawo ana sintiri daga gida zuwa ga wato gurin ma'aiki alaihi salatu wassalam zuwa ga masauki na ma'aiki daga masaukinsu kowa yana ta kai kawo wato hanya ba ta rabu ba da jama'a a wannan dare suna ta kai kawo ya duku na ma'ana yakhtaliduna wa yakhtalifuna wato suna ta cuɗanya da junansu waɗansu suna tafiya lafiya kar waɗansu suna tafiya waɗansu suna ta dawowa sannan kuma waɗansu suna ta wato kai kawo suna ta cuɗanya da junansu waɗansu sun tafi wajen manzo Allah sun dawo waɗansu kuma za su tafi waɗansu suna dawowa waɗansu suna tafiya haka aka yi ta yi tsawon daren nan ayyuhum yudaha wane ne za a baiwa wannan shugabanci wane ne za a baiwa wannan tuta umar dan khattab ya ce tunda nake bin taba ba fatan a bani shugabanci in banda wannan rana ma ahbabtu al-imarata illa yawma idhan yace bin taba son shugabanci ba sai wannan ranar shi ma saboda an ce yuhibbu Allahu wa rasuluhu kenan duk wanda aka damka mushi wannan tuta kawai ko shakka babu Allah da manzon suna son shi duk wanda zai taba shi to ya sani ba da shi ba zai faɗa da Allah zai saboda duk wanda ya taɓa masoyan Allah to ya sani ba da su ba zai faɗa da Allah zai faɗa. falamma asbahan nasu gadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka waye gari to yau ne za a bayar da tuta ko to lokacin da suka waye gari gadau ala rasulillahi sai suka buga sammako suka tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kowa je tsaye tsirintum yana kallon ma'aiki kulluhum yarju an yu'taha kowane ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana fatan a kiraye shi a damka bai wannan tuta din kowa daga cikin su fatan shi a ce shine aka kiraye aka damka wannan tuta din saboda kiran shi a wannan rana a ce wani kafin ma a ce zai amsa to gabaki ɗaya hankalin shi ya kwanta kowa haka yake buƙatar a ce kawai shi da damƙa wannan tuta din faƙala aina aliyu ibn abi talib sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya haka ya haka ya kace ina aliyu ibn abi talib ko yake faƙila ya rasulallahi huwa yashtaki ainihi sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah faƙila aka ce ya ma'aikin Allah huwa yashtaki ainihi ai Ali ibn Abi Talib yana nan a masauki yana fama da idanuwansa suna ta mai ciwo haka waɗansu daga cikin wato shurrah suka faɗa wato Ali ibn Abi Talib ya halarci Khaibar to amma da ya je kuma sai ciwon ido ya kwantar da shi a gida ya zamanto baya shigi da huji kamar yadda sauran sahabbai suke shigi da huci saboda idan rana ta yi to ido ho baya buƙatar wannan zafi na rana to yana zaune a gida yana zaune a masauki yana fama da ciwon ido waɗansu daga cikin shirrahu suka ce a'a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato yi wannan magana ɗan alibun abi talib yana madina aka ce ya rasula ai yana can gida a can gida muka bar shi yana fama da ciwon ido qala fa arsilu ilayhi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce ku aika ku ce ina kiran ina kiran shi maza ku aika mai mutane su zo da shi sa'ad ibn sa'ad ne sa'id yana daga cikin waɗanda suka tafi kawa ali ibn abi talib to kaga ashe da ake cewa rabon kwado baya baya hawa sama ko ya hau zai faɗo ga zaratan sahabbai zaratan sahabbai sun zo sun tsaitsaya kowa daga cikinsu yana fatan a kirawo shi a bashi wannan tuta din amma da ke ba su Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara a damka wannan tuta ba Ali ibn Abi Talib ya kaddara a damka wannan tuta shi ba ma baya ma wannan guri kuma ba shi da lafiya a wannan lokacin amma saboda ma kaddara Allah maf'ulu abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara shine abin aiwatarwa ba wai abin da mu muka kaddara ba ba wai abin da mu muka tsara ba dan adam iyakacin abin da zai shine zai yi ta tsarin sa yayi ta tsarin sa yayi ta shiryawa amma kuma Allah ta'ala sai ya gudanar da al'amarin yanda ya gudanar da shi tun kafin ya halitta samai da kasai da shekara dubu hamsin shikenan sai aka aika zuwa gare shi fa utiya biyu aka ɗako shi ya ɓe an janyo shi aka mai wato aka mai irin ta makaho da majanyi fabasaɗa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ainihi sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya mai tofi na addu'a a cikin idanuwansa yana fama da ciwon ido idan baya iya buɗe shi ballantana ya yi tafiya ya ga hanya da aka kawo shi wajen ma'aiki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zaunar da shi a kusan shi ya mai tofi na addu'a wadda alahu ya mai addu'a ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya ya yi mai wannan ciwo na ido fabara alibuna abi ɗalib nan take warki ka ji addu'a da gurin ma'aiki alaihi salatu wassalam babban lakani wanda yake mujarrabu ne to ma'aiki alaihi salatu wassalam yana mai wannan addu'a sai ya warke hatta ka allam ya kumbihi waja'un haddai kai ka ce bai taɓa ba ciwon ido kai ka ce ba da ciwon ido ya zo shi ba wato lokacin da ya zo shi idan shi ya yi tarkaf amma kuma bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai addu'an nan sai ya zama to waɗanda suke wannan gudun ma ya fi su lafiyar ido ya fi su lafiyar ido saboda addu'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya mai wato addu'a mai albarka ta fito daga bakin mai albarka a lokacin albarka ba babun raya sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya damƙa mai wannan tuta faƙala aliyun radiyallahu anhu ya rasulallah uqatiluhum hatta yakunu mithlana aliyun abi talib radiyallahu anhu yace ya rasulallah ya jakadan Allah وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا in tafi in yaƙe su har sai sun zamanto tabkar mu wato hatta yuslimu in yaƙe su har sai sun shiga musulunci saboda idan mutum ya shiga musulunci yau ya shiga musulunci to duk abin da yake tabbata ga musulmai na alkhairi shi ma zai tabbata a gare shi idan sallah ya Allah subhanahu wataala zai ba shi ladan sallah da yayi hakanan dukkan abin da yake tabbata akan musulmai na laifi to shi ma idan ya aikata wannan abin shi ba zai tabbata akan shi na laifi saboda yanzu ya shiga musulunci an gane ku faqal sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace unfuz ala rislika hatta tanzila bi sahatihim yace tafi a sannu sannu tafi a yanayinka har dai ka sauka a falfajiyarsu mad'uhum ila al-islam sannan kuma ka kira su zuwa ga musulunci wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi ka ba su labari dangane da abin da yake wajaba a kansu na haƙƙin ubangiji subhanahu wa ta'alan a cikin musulunci wato idan ka je ka farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shine ka kira su zuwa ga musulunci idan sun amshe shi da hannu bibi suka ce sami'ina wa ata'ana sannan kuma sai ka ba su labarin wato abin da yake wajibi ne a kansu game da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin musulunci shine wato tauhidullahi subhanahu wa ta'ala kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da biyayya da kuma kadaita ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato da ibada da kuma kadaita ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ibada da da biyayya an gane ko wato ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi wato wannan shine babban haƙi na Allah subhanahu wa ta'ala akan bayansa shine an yi abuduhu wa la yushriku bihi shay'a kamar yadda hadisin Anas dan Malik da kuma hadisin Mu'adh ibn Jabal wanda yana cikin sahihain ya nuna Mu'adh ibn Jabal yayi tafiya tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya ce ya Mu'adh ibn Jabal qultu labbaika rasulullahi wa sa'adaik thumma sara sa'adan thumma qala ya Mu'adh qultu labbaika rasulullahi wa sa'adaik ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك ورسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ألا إذا فعلوه ألا يؤذبهم قلت أفلا أبشر الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا قال لا تبشرهم فيتكلوا أتو إذا يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما وأنا حديث أنا سكينا to shine ana yace ka ba su labari da abin da yake wajaba a kansu na haƙƙin ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin musulunci din فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa wallahi ina rantsuwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala ina rantsuwa da Allah la an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mutum guda ɗaya tal ya cire shi daga kafirci ya shigar da shi musulunci ya cire shi daga batan da yake kai ya shigar da shi cikin shiriya bika ta dalilin da'awarka khairul laka min humrin na'am to shine yafa shine mafi alkhairi a gare ka sama da a tara maka jajayen raƙumma sama da a baka jajayen raƙumma saboda a wannan lokaci jajayen raƙumma ita ce dukiyar da tafi kowace dukiya tsada a wajen larabawa a wajen larabawa idan aka ce wannan yana da raƙumma kuma aka ce kalar raƙumman nashi jajaye ne shikenan shi wannan suna daga cikin wato ajin alaji kanmu wato manya-manya ne mala'u ne wanda suke da irin waɗannan dukiyar to a wannan lokaci manzo Allah ce to lalle wallahi ubangiji subhanahu wata'ala ya shiryar da bawan Allah guda ɗaya tar arne ya shiga musulunci ta dalilin da'awarka da kake yi to ya fi a ce an tara maka jajayen raƙumma an ce naka ne special ba wani wanda yake tarayya da kai a cikinsu to haka nan kuma a duniyar wannan wato duk mutumin da Allah subhanahu wata'ala zai shiryar da mutum guda ɗaya talta dalilinsa gashi musulmi ne amma kuma wato garanji garanji wato gashi yana aikata abubuwa wanda ba su dace ba amma kuma saboda da'awarka ka kirayo shi ka sa shi a jiki ya zamanto ya meke ya daina waɗansu abubuwa wanda suka saba wa musulunci yana aikata abin da musulunci yake so to mutum guda ɗaya tal ya fi a ce a baka duniya da abin da ke cikinta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kamar yadda ya faɗa a cikin hadithi na Anas bin Malik radiyallahu anhu la ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun min ad-dunya wa ma fiha walil bukhari fi riwayatin wala mawdu wala qaba qawsi ahadukum min al-jannati aw mawdu qidin ya'ani sawdi khairun min ad-dunya wa ma fiha ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولا ولملأته ريها ولنسيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها حديث سالم بن سالم سالم yace ribadu yawmin fi sala khairu min dunya wa ma fiha wato wannan yana bayani akan wato abubuwa da dama dan guri dan karami a cikin aljanna yafi duniyar nan da abin da yake cikin ta gabaci daya alkhairi to ina kuma a ce jajayen raƙun makare duk dukiyar da take cikin duniya din nan inda za a tara maka Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mutum guda ɗaya ta dalilinka ta fi wannan dukiyar wannan saboda wannan mutumin da Allah ta'ala ya shirye da shi guda ɗaya ta ta dalilinka to Allah subhanahu wa ta'ala zai iya shirye da al'umma ta dalilin shi Allah ta'ala zai iya shirye da 'yan gari guda ta dalilin shi Allah ta'ala zai iya shirye da 'yan ƙasa guda ta dalilin shi wato shi kuma duk wanda ya zama to yana da kai kamasho da yawa na lada to ba za ka hada shi da wanda baya da wannan kamasho da yawa din na lada a cikin musulmai din ma mataki mataki ne akwai addu'at wanda su ne mataki na farko wanda suka gaji annabawa annabawa muhimmiyar da suka zo da ita ita ce da'awa al'ulama'u warasatul anbiya'i to daga cikin malaman ma addu'at waɗanda a kullum sun bayar da kansu kawai saboda su kirayi bayan Allah zuwa ga hanya wanda take miƙaƙiya sun sha bambam da waɗanda ba sa kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba sa kira zuwa ga kaɗai ta Allah ta'ala da bauta da sauransu. Na wannan hadisi muttafaqun alaihi al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi. Na'am. Faɗai shi da yace yakhuduna yadukuna ko ay yakhuduna wa yatahaddathun suna ta kutsawa suna ta tattaunawa a tsakankanin su kai wai goban nan wane ne zai dace suna ta zama a zo a zauna a yi mitin a wannan fadar zancen da ake wane ne zai amshi wannan tutar gobe a waccar ma in ka je ka kashe kunnen ka shi zaka ji ana yin zancen a waccar ma kowa daga cikin su hankalin shi akan wannan tuta yake ba wai akan duniya ba qawluhu ala rislik da yace rislika bi kasri ra'i wa bi fatihi ha lugatani ko raslika ko rislika wal kasru afsa amma wasali kasan shine yafi fasaha na'am وعن انس رضي الله عنه ان فتى من اسلم قال يا رسول الله اني اريد الغزو اني اريد الغزو وليس معي ما اتجهز به قال ائت فلانا فانه قد تجهز فمرض فاتاه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول اعطني الذي تجهزت به فقال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به أعطيه نعم ما شاء الله أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه رواه مسلم نعم وعن أنس رضي الله عنه حديثي دق أنس بن مالك يردل الله تقال تبتا أقريش Anas ɗan Malik ya ce anna fatan min aslam haƙiƙa wani mutum wanda ya fito daga kabilar aslam yanzu Allah ya ce aslamu salama halla ya faru gafar Allah laha aslam Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da ita daga sharrarruka Allah ta'ala ya kubutar da ita daga musibu to wani mutum wanda ya fito daga kabilar aslam ya ce ya ma'aikin Allah inni uridu al-ghazwa haƙiƙa ni ina nufin fita yaƙi tare da kai ina so in tafi yaƙin nan tare da kai ba na so in kasance daga cikin waɗanda suke zaunannu a gida amma kuma walai sama'i ma a ta jahazbi ba ni da abin da zan shirya in fita yaƙin da shi ba ni da abin hawa wanda zan hau in tafi ba ni da takobi wanda zan tafi da shi ba ni da barandami wanda zan tafi da shi ba ni da abin da zan bar wa iyalina da sauransu wato aljihaz shi ne ma ya hataju ilaihi musafir abin da ɗan bulaguro wanda zai fita bulaguro yake buƙatuwa zuwa gare shi to ba ni da shiri amma rasulullah ina so a ce wannan yakin da ni za a fita da ya gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wannan maganar gala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi to iti fulana je ka gidan wani tardawani fa innahu qad kana tajahaza fa marida haƙiƙa shi ya kasance yayi shirin fita yaƙi yayi shiri komi da komai shi yana nan a ɗaure ya shirya zai fita yaƙi amma kuma rashin lafiya ya kama shi wato Allah subhanahu wata'ala ya kwantar da shi fatahu sai wannan mutumin ya tashi ya tafi wajen gidan wannan wanan da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya gaya mishi faƙala inna rasulallahi yuqri'uka salamu wa yaqulu a'dini alladhi tajahhazta bih da ya je ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana gaishe ka da Allah sallallahu alaihi wasallama ya turo ni da ya turo ni wajenka ya ce yana gaishe ka sannan kuma ya ce abin da ka shirya din nan wato wannan abubuwan da ka shirya na fita yaƙi ka ba ni su in tafi da su faƙala shi ke yana kwanci kaji sahabbai da ya gaya mushi ma saƙo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi wata wata ba yana kwance bai ce barin tashi in je nin dako maka saboda yayi kunance kunance je dan rarrage waɗansu abubuwa sai ya ce ya fulanatu ya ga wa iyalin sai ya ce wance a'tihi allazi tajahhastu bihi ba shi dukkan abin da na shirya din nan wanda zan fita yaki da su duk abin da ke ga na kulle na ajiye shi a share ɗaya nace wannan da su zan fita yaki da ragama da menene da dokin da na nuna miki zan tafi da shi duka kamo ki bashi wala tahbisi minhu shay'an kada ki rage komai daga abin da na shirya zan fita da shi duk abin da kika san na shirya zan fita da shi na gaya miki to duka ki dako ki bashi kar ki rage mai komai ko da kirho ne ko bulala ce ta doki kar ki rage mishi fawallahi la tahbisina minhu shay'an fayubaraka laki fihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ina rantsuwa da Allah ba za ki boye wani abu ba gabarin damkawa shi wannan manzo na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fayubaraka laki fihi sannan kuma a sanya albarka a gare ki cikin abin da kika boye din wato ya ce mata inda har kika ɓoye wani abu to kada Allah ya sanya albarka a cikin wannan abin da kika ɓoye duk abin da kika san da shi zan fita Allah ta'ala bai kaddara fita ta fito da ko ki damka mishi shi ya tafi da shi wato wannan hadisi malam imam muslim wato ya kawo shi cikin babu i'anatul gazi fi sabilillah da hadisin farko da muka karanta hadisin abu mas'ud da wannan duka a babe guda daya a sheikh yahya ibn abdul aziz yahya Allah ta'ala ya ƙara mai lafiya ya kawo saboda baban da yake magana akan wato i'anatul ghazi fi sabilillah taimakawa wanda zai fita yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah wato a taimaka mishi a agaza mishi idan ba ya da abu a taimaka mai ya tafi wannan shine hadisi na biyu wancan hadisi na farko hadisai guda biyu ne dama a cikin baba a cikin sayo muslim ko min mufradati muslim waɗannan hadisa alhamdulillah wa bihadal qadar kifaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك